الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne go mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a 24 ga watan juma'a ula hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1442 wanda ya dace ma takwas ga watan ɗaya shekara ta 2021 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih na ashekul imam abu abdullahi muhammad bin ismail al-bukhari rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am wai bankin da take mu'amala da kudin ruwa shi a yanzu yana iya zame ma mutum wai larura ya yi zama ma'aikaci a cikinta ba a kiran shi larura idan aka ce larura abinda fa ya zama ban makawa kamar misali abinda in baka yi shi ba to kana iya rasa rayuwarka shine ake kira da larura to ba ma maganar larura ba ko bukata ba ta kai ba a yau na cewa mutum ya yi mu'ayayi ya zamanto ma'aikaci a cikin bankin da take mu'amala da kudin riba don haka hanyoyin samun aiki ai yawa gare su shi in aka ce larura abinda ba makawa kawai ya riga ya zama dole misali mutum ne yake jin yunwa ba shi da abinci ba shi da kudin sayan abinci ya buga ya buga ya rasa kuma ya nema a taimaka masa an yi taimaka masa a ramta masa an yi ramta masa kuma yana jin tsoron halaka wannan yunwa za ta halakar da shi to ko kwace ko sata yana iya yi ko musta ya samu yana iya ci domin ya ceto rayuwarsa irin wannan shine ake kira larura abinda ya kasance ban makawa ne misali kasancewar mace ba ta da lafiya rashin lafiyar da dole sai an leƙa da aurarta wanda kuma babu mace likita wadda take za ta iya kula da ita an buga an buga an rasa kawai sai wanda yake namiji to bakin iya gwalgwadon abin da yake na larura ba laifi yana iya mata magani domin a ceto rayuwarta in aka ce larura abin da ban makawa don haka kasancewar aiki a cikin irin wannan bankuna ba da rura ba ce ba darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da cikin kitabu da jihadi wasiyar mun tsaya ƙarshen babi na 165 baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan jama'a suka firgita suka razana a cikin dare to ya dace ga shugaba da kansa ya fita ya zagaya ya gami ke faruwa an gane ko shugaban jama'a kenan ya kamata ya fita ya leka ya gami ke faruwa shine ma da ya zo mana da hadisin anas dan malik allah ikara masa yadda yake fada kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ahsanan nas wa ajwadan nas wa ashja'an nas yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance shine mafi kyawun mutane Allah ya kyautata halittar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ya kyautata ɗabi'unsa da halayensa ta ɓangaren halitta da ɓangaren wato halaye da ɗabi'u to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuwa ne ƙarshe ne kamar yadda Allah ya kyautata halittarsa to haka ubangiji subhanahu wata'ala ya kyautata halayensa da ɗabi'unsa don haka magabata suka himmantu game da tattara hadisai waɗanda suke bayani game da sifofin mazan Allah sallallahu Alaihi wasallama na halitta da na ɗabi'a da hali kamar yadda al'imamu turmizi Allah ya ji kansa ya wallafa littafi na musamman mai suna ashama'ilul muhammadiyya ashama'ilul muhammadiyya hadisai ne ya tattara wanda gaba ɗayansu kawai abinda suke bayani wato sifofi na halitta na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma da halayensa da ɗabi'unsa wanda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya yi iktisarin littafin akwai shi muktasarul shama'ilul muhammadiyya wanda kuma duka ya ware hadisan da suka inganta su ne ya tattara su ya yi iktisarin littafin shine anan Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yake ba mu labarin cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance shine mafi kyawun mutane gaba daya ta wannan bangare biyu bangaren halitta bangaren dabi'u da halaye wa ajwadan nas kuma shine mafi kyautar mutane duk wani mai kyauta to bai kai ta ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba a cikin wato halittu ba wanda ya kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kyauta wanda dama ita kyauta tana ɗaya daga cikin abin da su larabawa suna alfahari da ita tun a jahiliya in ma mutum ya zamanto mai yawan kyauta ko ya zamanto sadauki jarumi ko ya zamanto gwanin iya waka to manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi fice a wajen kyauta wanda bayani ya gabata manzo Allah a lokaci guda yakan sa a lissafa raƙumi 100 manzo Allah yayi kyauta da su ga mutum guda wanda wani sahabi manzo Allah wani daga cikin wato shugabannin kabilu a jahiliya ko kuma ce a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yana ɗaya daga cikin makiyan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kiyayya ta ƙarshe manzan Allah ya sa aka kilga raƙumi ɗari aka bashi manzan Allah ya ce hallo ku sake lissafo ɗari aka kilgo ɗari aka ƙara masa kai tsaye ya koma cikin jama'arsa yana cewa ya ƙawon aslimu ya ku jama'a ta ya ce ku musulunta ya ce fa inna muhammadan yi a ba'a man la yakhshal fakar ya ce domin muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam yana kyauta kyautar mutumin da baya tsoron talauci don haka shine anas anan yake ba mu labari wa ajwadan nas mazan allah ya fi mutane kyauta shi yasa abdullahi dan abbas yake cewa manzo allah sallallahu alaihi ya kasance yana da matukar kyauta kuma kyautar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta kallindinka idan wata na ramadani ya kama yace kai abinda nake so ku sani yace manzon Allah kyautar shi yafi iska sakakka kyauta wanda ita iska sakakka da kowane lokaci bugawa take ana shaka ta yi gabas ta yi yamma ta yi kudu ta yi arewa babu wani yankewa kuma za Allah ya fita sai ya ce wa ashiya annas ko manzan Allah shine mafi sadaukantar mutane ya fi su jarunta kada sai ya ce wa qad fazi'a ahlul madinati laila wato mutanen madina a wani dare wato sun firgita suka razana a sababin jin wani kara da wasu hayaniya shi ne ce sani usautan sun yi wani kara a lokacin da duk hankalin jama'a ya tashi jin wannan sauti ke da wuya kai tsaye maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi ya je gidan abu dalha maza Allah ya ardu dokinsa maza Allah ya hau wannan doki shi kadai dokin da ko sirdi babu ko shimfiɗa babu maza Allah ya hau ya kewaya ya zagaya ya zagaya ya kewayo maza Allah bai ga komai ba yana kan hanyar dawowarsa shi ne ya ce fatalakahumun nabiyu sallallahu alaihi wasallama ala farsin li'abi kwalhata wuri su jama'a sun fito maza Allah sai ya haɗu da su su suna fitowa su gani ke faruwa shi kwa tuntuni ya kewaya ya zagaya ya ga ba komai yana dawowa wa huwa mutakallibin saifahu manzan Allah yana rataye da takobinsa faƙada manzan Allah sai ya faɗa ga jama'a ya ce lam turaku lam turaku ma'ana babu wani abin tashin hankali babu wani abin tashin hankali kenan ba a razanar da kuma babu wani abin tsoro ku kwantar da hankali sun maƙada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wajadina ku baharan ya'ani faras maza Allah ya ce wannan doki ya ce mun same shi wato teku ne manzo Allah ya kamanta shi da teku wato wajen yawa me yasa saboda dokin yana da wato matukar gudu gudun nashi ne manzo Allah yake kamantawa da teku kamar yadda ruwan teku yake da yawa to haka wannan dokin yake da gudu gudun da baya karewa a takaice wannan hadisi yana nuna mana kenan in wani abu na tsoro da firgici ya faru a cikin dare to kar shugaba ya yi kwancinsa shi ya kamata ya fito ya zagaya kamar kai mai gida wani abu ya dan firgitar da ku a cikin dare ba maganar ka ce ma matar ka tashi da ka ki ga me ke faruwa kai ya kamata ka fito ka ga me ke faruwa an gane ko kamar yadda anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi da kanshi ya fita ya zagaya ya zagaya ya kewaya manzon Allah bai ga komai ba na tashin hankali yana ma kan hanyar dawowa su kuma jama'a a lokacin nan suka fita maza Allah ya ce a kwantar da hankalinku na zagaya babu komai babu wani abin tsoro kuma yake ba su labarin irin gudu na wannan doki maza Allah yake kamanta shi da teku wannan ana kiran shi tashbihul bali za mu tashi babi na gaba قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب مر على عدو فنادى بأعلى صوته يا صباحا حتى يسمع الناس قال حدثنا قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة هو ابن الأقوى رضي الله عنه أنه أخبره قال خرجت من المدينة ذاهبا نحو الغابة حتى إذا كنت بثنية الغابة لقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف قلت ويحك ما بك قال أخذت لقاح النبي صلى الله عليه وسلم قلت من أخذها قال غطفان, غطفان وفزارا فصرخت ثلاث صرخات أسمعت ما بين لابتيها يا صباحاه يا صباحاه thumman dafa'tu hatta alqahum wa qad akhadhuha faja'altu armihim wa aqul ana bunu la'aqwa wal yawmu yawmur rubba fastanqabtuha minhum qabla an yashrabu فأقبلت فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله إن القوم إطاش وإني أعجلتهم أن يشربوا سكيهم فبعث في إثرهم فقال يا ابن الأكوى ملكت فأسجه إن القوم يقرون في قومهم malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato na hukuncin mutumin da ya ga abokan gaba fanada bi a'ala sautihi yayi kira da mafi daukakar muryarsa ya sabaha ma'ana jama'a ku kawo agaji ma'ana ku taimaka hatta yusmi annas wato ɗaukaka muryar da wato har sai da ya ciyar da mutane menene hukuncinsa shin irin wannan kalima da ya yi cewa ya sabaha za ta iya ɗaukan hukuncin irin da'awa ta jahiliya wadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya haramta? makiya ne ya hango to sai ya daga muryarsa ya kuga yake cewa ya sabaha lafazin ya sabaha ma'ana ku kawo agaji ya ku jama'a ku taimaka sukan yi am'anyin ciro kalmar ne daga asubu domin galibi sukan kai hari wato a lokacin asuba to duk jama'ar da aka kai musu mamaya a lokacin asuba shine suke amfani da wannan kalimar ya sabaha ya sabaha ma'ana jama'a ku taimaka ku taimaka to sai ya kasance ita wannan kalima suna amfani da ita a koma wani lokaci idan mutum ya ga abun tsoro yana famar a kawo masa ɗauki to sukan yi amfani da wannan kalima to shine ya ce babu marra al'aduwa baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam na hukuncin mutumin da ya ga abokan gaba fanada bi a ala sauti ya yi kira da mafi ɗaukakar muryarsa ya sabaha ma'ana jama'a ku taimaka hatta yusmi annas ɗaukaka muryar da har sai da ya ciyar da jama'a ya yi ta maimaitawa to shine anan malam ya zo mana da hadisin Yazid ibn Abi Ubaid ya rawaito daga Salama ibn al-Aqwa Allah ya kara masa yadda shi Salama yake ba Yazid wato labarin cewa kharajtu min al-Madinati zahiban nahwa al-Gaba yace wani lokaci yace na fita daga birnin Madina ina menihin zuwa wurin da ake kiran shi algaba an gane ko madina tana da wani yanki da ake kiran shi algaba asalin kalma ta algaba a larabci shine rukuki wurin da itace suka yawaita suka sarki wannan fitako da ya yi tun kafin sallar asuba ne kafin a yi kiran sallah na farko salama ibn al'akwa kamar yadda yake cikin wata riwaya ya fita wato daga birnin madina zai tafi can gaba shine yace hatta idza kuntu bi saniyatil gaba yace lokacin da na kasance wato anan hanya ta gaba ma'ana na rigai na zo daidai wurin yace laqiyani gulamul li abdurrahman ibn auf idan aka ce saniya ita ce hanya ta tsakanin duwatsu to ita gaba tana da saniya ta ta shine yace lokacin da wato na kasance a nan saniya lalloki na nan gaba yace laqiyani gulamu li abdurrahman ibn auf wani bawa na abdurrahman dan auf wato sai ya hadu da ni qultu sai na ce masa wai hak kai canka ma bika wai me ke faruwa a lokacin da ya haɗu da wannan bawa shi ne ya ce sai na ce masa wai hakkaicenka ita lafazin wai ana amfani da ita wato ga mutumin da wato ake tausaya masa an gane ko mutumin da yake famar jefa kanshi cikin tsanani shine ake amfani da lafazin wai saboda ya gan shi a irin wannan lokaci kuma lokaci wanda yake kusan cikin dare shine yace wai hak yace kai can kama bika yace me ya faru me ya same ka qala sai yake bani labari yace ukhizat liqahun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ai taguwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne gaba ɗayan su wato aka kore su an ɗauke su an tafi da su lafazin liƙa jam'i ne na liƙiha kana da fuska biyu lamun ƙin kai masa kasra ko kai masa fataha ka ce laƙha ko kuma ka ce liƙiha abinda ake nihi da liƙiha shine taguwa mai nono an gane ko taguwa wadda take mai yawan nono shine yace ukhizat liqahun nabi sallallahu alaihi wasallam ai taguwan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ne aka ɗauki. Ƙultu sai na ce masa man aka zaha wane ne ya kore waɗannan taguwa ya tafi da su, ƙada sai ya ce ga ɗafanu wa fazara, ai banu ga ɗafan da su da banu fazara su ne suka kore wannan. Wasu ƙabilu ne, tare da cewa wannan min babi aɗifil khas alal'am domin ita ƙabila ta fazara tana daga cikin ƙabila ta ga ƙafan. su ne suka zo suka kore waɗannan tagoyi na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam salama yake faɗa ya ce fasaraktu salasa sarakati ya ce a lokacin nan ya ce sai na yi kururuwa kururuwa uku asma'atu ma bai na labatai ha ya ce wannan kururuwa da na yi sai da na jiyar da abin da ke gabacin madina da yammacinta lafazin laba laba taiha wato musanna ne na laba in aka ce laba ƙasa wadda take shimfiɗa da duwatsu an gane ko fuskar ƙasa wadda take shimfiɗa da duwatsu tsakonkwani to ita kuma madina daman tana da laba guda biyu akwai laba sharkiya akwai laba garbiya kuma ita ce ake kira da harra kenan me yake nihi cewa asma'atu ma baina laba taiha ya ce wannan kururuwa da na yi ya ce sai da na jiyar da wato abin da ke tsakanin gabacin madina da yammacin ta kenan gaba ɗayan birnin madina sai da na jiyar da su ya yi kuwa sau uku a kowar yake faɗa ya sabaha ya sabaha ya ku jama'a ku kawo agaji ya ku jama'a ku taimaka wanda wannan yana nuna mana duk lokacin da wani abu ya mamaye mutum na musiba a cikin dare da abin da ya kama da haka ba laifi ba ne mutum ya daga murya ya yi kururuwa wanda zai nemi taimako da agaji misali wani mugu ya duro to irin wannan ba laifi a shar'ance ba jarumta ba ce ba mazakunta ba ce mutum ya kyale ya ƙi kuwa abinda za ka yi ka yi kowa ka yi ta yi har ka tabbatar cewa mutane sun ji ka nemi cewa su kawo taimako da agaji inda a ce yin hakan kuskure ne laifi ne to da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ya hani salama ibn al-akwa saboda kowar da ya yi caye sai da najiyar da gabacin madina da yammacinta gaba daya abinda yake tsakanin ina cewa ya sabaha ya sabaha jama'a ku kawo dauki ku kawo agaji yace man da fa'atu yace bayan nayi wannan kuwa na gama na tabbata jama'a sun ji me za a yace man da fa'atu sai na sa gaba na kawai da gudu bana waiwaye dama ko hagu yace hatta alqahum sai da na cin musu waɗannan jama'a tunda ya riga ya san an ba shi labarin suwane ne ga kabilun da suka ɗauke wannan raƙumma su ne banu ga dufan shi ko ya san ina ne hanyar garinsu a lokacin na ya ce kawai sai na sa gaba fan da fa'atu ya ce nasa man da fa'atu ya ce sannan kawai sai na sa gaba na ba waiwaye dama ko hagun gudu nake gudu nake hatta alqahum yace sai da nancin musu wanda salama ibnu al-aqwa yana ɗaya daga cikin wanda Allah ya musu baiwa ta gudu shine ake kira kwalankwalami wanda yake tsere ma doki wanda doki ma sai maguji kai tsaye kafin jama'a wasu hoto shi tuntuni kawai ya sa gaba gudu yake sai da ya cin musu ya ce da na cin musu wa kada aka zuha na tabbata lalle ga raƙuma na manzan Allah sun kore sun tafi da su ya ce faja'alatu armihim sai na haɗu yake cewa ina halbinsu ina halba musu kibiya kuma tare da cewa hallo shi gwani ne a wajen halbin kibiya ya ce wani daga cikinsu da na daka mai kibiya ta nan kafaɗa ya ce sai da ta hudu ta gaba na daka ma wani kibiya a ƙwabri shi ne ya ce faja'altu armihim ya ce na haɗu ina halbinsu wa a ƙolo a nabinul akwa ina faɗa ina cewa kai ma kamar rabanka ni ni ne ibnul akwa wal yawmu yawmur rubba wannan yini wannan rana rana ce ta hallakar lalatattu lafazin rubba jam'i ne na radi ba jam'i bane ba na radi idan aka ce radi shine yaro karami wanda ake shayarwa amma lafazin rubba jam'i ne na radi wanda asali malalaci shine suke kira radi a larabci wannan radiyo malalaci kenan lalatacci maruwaci wanda asali akwai wani wanda aka yi shi maruwaci ne in zai tatsi taguwar shi to bayya tatsa haka don kada masu wucewa ko makwabta su ringa jin karan tatsa su zo su nemi cewa a basu me yake sai dai ya je ya kafa bakin shi ya tsotsa bakin shi yake kafawa a jikin hantsar ya tsotsa daga cikin maganganun da malamai suka yi asalin kalmar don haka duk wani malalaci suke ko kuma kasancewar bayyasa kwaciya ya tatso ba don komai ba don kar a je wajen tatsar nuna ya ringa burewa yana zubewa ko kuma in ya sha wani abu ya rage a jikin wannan kin saboda tsabar ruwa to shine sai suke amfani duk wani maruwaci wani malalaci sai su ce masa radiun to jam'unsa ne rubba shine yake cewa wal yawmu yawmur rubba ay yawmu halakin rubba wannan rana yace rana ce ta halakar wato malalata wanda lalatar su ta kai matuka ta guwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ku zo ku kore shine yace wato salama yake cewa fastan qaztuha minhum qabla an yashrabu a lokacin nan sun iso gindin tafki suna famar su isa su sha ruwa me za a yi salama kawai sai ya tsare ya ringa halba musu kibiya ya ringa aika musu kibiya suka kasa kai gindin tafkin da za su sha ruwa suka ringa ta kansu gaba ɗaya suka bar waɗannan raƙumma ya ce fastan ƙazutuha minhum gaba ɗaya ya ce na ƙwato waɗannan raƙumma na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kai bayan raƙumman ma barguna da suka ringa zubdawa da wasu masunsu da suke karewa su sa wani bargu haka in an halbo kibiya wanda suke karewa sai da ya tsinto bargu talatin da ba sunan duka ya zo da su ya ce fa aka baltu shi ne ya ce fa aka baltu sai na gabato na koro waɗannan raƙumma falakiya ne nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce manzan Allah sai ya hadu da ni faƙultu sai na ce ya rasulallah ya manzan Allah innal qauma qitashin ya ce waɗannan jama'a wato ba su kishirwa ne ya ce wa inni a ajaltuhum an yashrabu siqiyahum ya ce na gaggauta musu shine shan wato ruwan da suke nihin sha kafin su isa ya ce ya rasulallah ni na tsare su ne ta halba musu kibiya sai da suka kasa kai wannan inda suke bukatar su sha ruwa na hana su su isa sai yake cewa fa ba asfi isirhim yace ya rasulullahi zabo mutum ɗari daga cikin jama'ar ka bani su yanzu mu bayan su gaba ɗaya duk abin da suka tara sai mun koro su a lokacin nan ya nemi cewa a bashi mutum ɗari ya tahi da su faƙala sai manzan Allah ya ce yabin al'akwa ya ce haba salama ɗan akwa ya ce malakta Allah ya baka iko a kansu ka samu dama a kansu fa'asijihi ya ce ka sauƙaƙa ma ya ce innal ƙauma yi ƙurauna fi ƙaunihin tun da sun rigai sun iso yankin garinsu za su isa mutanensu su yi musu gara su yi musu abinci tunda wata ne suna da yunwa ga wahalar da suka sha kabarsu abin da kai ma ya isa to kafin haka kin hatta da abubuwan da suke tafe da su wasu dawakansu wani wannan gaba ɗaya da suka zama ganima na yaƙi wanda da aka dawo da aka raba wannan ganimar shi kanshi salama mazan Allah sallallahu alaihi wasallama sai da ya bashi raban ɗan kafa da raban wanda yake mahayi saboda ƙoƙarin da ya kaga kafin jama'a su isa shi kaɗai ya isa ya ringa halbinsu da kibiya sai da ya kwato waɗannan raƙumma gaba ɗaya shi ne ya ce innal ƙauma ya ce ya rasulallahi innal ƙauma idasu ya ce ya manzan Allah su fa waɗannan mutane ya ce masu kishirwa ne kishirwa ta dame su wa inni a ajaltuhum an yashrabu siqiyahum yace na gaggauta musu shan abin shan su ma'ana kafin su sha na tsare gaban su na hana su su kai gindin wannan tarki yake ba manzon Allah labarin kenan abin da ya wakana to a lokacin nan sai ya ce fa ba asfi isrihim yace ya rasulullahi aika wata tawaga man bayan su abu baya ba ni mutum da mu bayan su duk abin da suka tara yake cewa bi bayan su yace sai na zo maka da wuyayen su gaba ɗayan su fa qala sai manzo Allah yace ya bunal akwa yace ya kai dan akwa malakta ma'ana ka sami dama akan su Allah ya baka dama akan su fa asji manzo Allah yace ka saukaka an gane ko ka sauƙaƙa abinda ka musu ma ya ishe su ba a son ka yi abinda ya kai makura ma'ana in ka riga ka lallasa mutum to ka kyale shi gaba ta gama to shi a nan ya so a ba shi damar cewa ya bi bayansu gaba ɗaya ya dawo da wannan ya zo ma mazan Allah sallallahu alaihi wasallama da wuyayensu shi ne mazan Allah ya ce masa fa asishe ma'ana ka sauƙaƙa ka rangwamta innal qauma yukrauna fi qaumihim domin a lokacin nan sun isa sun iso cikin yankin kasarsu shine maza Allah ya ce innal qauma lalle su waɗannan mutane yuqrauna wato za a yi musu gara fi qaumihim a cikin jama'ar su ma'ana za a musu abinci a kawo musu domin sun wahala lafazin yuqrauna an ciro shi ne daga alkira alkira shine abincin da ake ma bako liyafar da ake shirya ma bako ashahid shine kenan fadarsa da ya ce ya sabaha ya sabaha ma'ana jama'a ku kawo taimako ku kawo agaji kenan ita wannan kalima ba ta daga cikin da'awa ta jahiliya wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta me yasa saboda wannan neman taimako ne da agaji domin a kawo dauki akan a gama da waɗanda suka kafirce ma ubangijinsu a irin wannan kalma ba laifi bane ba mutum yayi a duk lokacin da kenan ya kasance waɗanda suka kafirce ma ubangiji ko wasu azzalumai ne za su zalunci mutum to ba laifi a yi wannan kalma amma haka na faɗa kawai ya faru tsakaninku da wasu ana rikici ku ringa ya sabaha ya sabaha to wannan kuma da'awa ce ta jahiliya wanda haramun ne muminai su tada fitinar da za ta haɗa jama'a ya zamanto ana yaƙar juna kamar misali a ce wannan 'yan unguwa ne da 'yan wata unguwa fada ya hada wasu mutane biyu wannan su ringa ya sabaha wannan su ringa ya sabaha cewa ku kawo agaji to wannan da'awa ce ta jahiliya haramu ne amma in ya kasance misali kiran akan wasu kafirai ne domin a kawo dauki a gama da su to wannan babu laifi shine kenan anan malam yayi wannan babi a cikin wannan kitabul shihad kenan in akan kafirai ne wannan bata daga cikin da'awar jahiliya babu man qala khudha wa ana ibn wa ana ibn fulan wa qala salama huwa ibn al-aqwa radiyallahu an khudha wa ana ibn al-aqwa qala haddathana ubaydullah an isra'il huwa ibn yunus ibn abi ishaq an abi ishaq huwa amr ibn abdullah as-sabi'i annahu qala سأل رجل البراء رضي الله عنه فقال يا أبا أمارة أوليتم يوم هنين قال البراء رضي الله عنه وأنا أسمع أما رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يولي يومئذ كان أبو سفيان بن الحارث رضي الله عنه آخذا بإنان بغلتي فلما غشيه المشركون نزل فجعل يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب قال فما رؤي من الناس يومئذ أشد منه wato wannan babi ne wanda ke bayani game da wato abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukuncin mutumin da ya faɗa kuzha wa anabunu fulan cewa kamarabanka ni ni ne ɗanwa ne shin wannan kalima ana iya kilga ta akan alfahari wanda Allah ya haramta mana ko kuma ba laifi a fagen daga yin amfani da irin wannan kalima shine yace wa qala salama salama ibn al-akwa Allah ya kara masa yadda ya fada ko kuma yana fada lokacin da ya mamayi waɗannan jama'a yana mai halba musu kibiya yana cewa khuzha kamar rabanka wa anabunul akwa ni ni ne salama dan akwa wanda ita wannan kalima tana nuna wato wani abu wanda yake na alfahari da nuna isa to shin wannan kalima tana halatta mutum ya yi amfani da ita a fagen daga ko kuma bai halatta ba shi ne anan malam ya zo mana da hadisin salama wanda ya gabata wanda hadisin yana tabbatar mana da halaccin yin wannan kalima a fagen daga wannan ba laifi ba ne ba nuna wani abu wanda yake na alfahari ga waɗanda suka kafirce ma ubangiji da nuna wani abu wanda yake na takama a fagen daga ga waɗanda suka kafirce ma ubangiji wannan baya daga cikin abin da aka yi hani an gane ko halak ne domin fadarsa da ya ce khuzha wa anabunul akwa kamarabanka ni ni ne dan akwa kaga akwai wani nau'i wanda yake na nuna alfahari a cikin kalmar to haka malam sai ya zo da hadisin wato abu ishaq shine amr ibn abdullah as-sabi'i Allah ya ji kansa yake cewa wani mutum ya tambayi albara ibn azib Allah ya kara masa yadda yace masa ya aba umara lafazin abu umara alkunya ce ta albara yace ya aba umara a wallaitum yawma hunayn wai shin haka ne kun juya baya a ranar yakin hunayn kun juya baya da gudu ƙala albara albara sai yake faɗa shi abu ishaq yake cewa wa ana asma ya ce alhali ina ji kenan amsar da shi albara ibn azib yake ba wannan mutumin da ya masa tambaya kenan lafazin wa ana asma wannan kenan faɗa ce ta shi wato abu ishaq kenan wani mutum ya tambayi albara ibn azib shin haka ne wai kun juya ma abokan gaba baya da gudu a ranar yakin hunain bara'u sai yake ba shi amsa shi abu ishaq ya ce wa ana asma ina ji a lokacin da yake ba shi amsar ya ce masa amma rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lam yi walli yau mai izin ya ce sanide manzan allah sallallahu alaihi wasallam a wannan rana ya ce manzan allah bai juya baya ba a ranar yakin hunaini manzan Allah shi bai juya baya ba to amma sauran jama'a sun juya baya kamar yadda Allah ya bamu labari laqad nasarakumullahu fi mawatin kaseeratin wa yawma hunainin idh a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum shay'an wa daqat alaykum al-ardu bima rahubat thumma wallaytum mudbirin to shine yace amma rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lam yi walli yau mai izin ya ce sani dai mazan Allah sallallahu alaihi wasallama a ranar yakin hunaini ya ce mazan Allah bai juya baya ba kana abu sufiyan ibn al-haris ya ce abu sufiyan ibn al-haris Allah ya kara masa yadda a ran nan ya kasance akizan bi inani bagalatihi yana rike da ragamar alfadaran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana rike da ragama alfadarai domin jama'a duk sun tarwatse sun juya baya da gudu ba wanda ya tabbata ya ja daga illa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a ran nan da ɗan ɗaiɗaikun jama'a wanda kwata-kwata ba su wuce mutum goma ba wanda yana daga cikinsu shi wannan abu sufiyan ibn al-haris shi yana rike da ragama ta alfadarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko mu ce shi ne ake kira da al'inan ragama falamma ga shiyahul mushrikun a lokacin da mushrikai suka ruho ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam nazala manzan Allah sai ya sauka daga kan alfadirai faja'ala ya ƙulu manzan Allah ya haɗu yana faɗa yana cewa anan nabiyu la kadhib yace ni dai annabin Allah ne la kadhib babu ƙarya game da da'awar annabtata annabi ne wanda yake na gaskiya ya ce anabinu abdulmuttalib kuma ni dan abdulmuttalib ne ni dan abdulmuttalib ne a nan manzan Allah ya danganta kansa zuwa kakan shi don haka kaka matsayin uba yake an gane ko matsayin uba yake a musulunce maganar kaka da jika wannan babu ita yanda ba za ka yi wasa da babanka to haka kakanka shi ma baba ne an gane to shi ne ya ce anabunu abdulmuttalib ya ce ni dan abdulmuttalib ne ala albara'u yake cewa fama ru'iya minan nasi yau izin a shaddu minhu ya ce wallahi a cikin jama'a gaba ɗaya a ranar yakin hunai ya ce ba a gaba wani wanda yake mafi tsananin yaƙi da jan daga sama da manza Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da jama'a suka watse suka juya baya da gudu manzan Allah ya tsaya ya ringa cewa ilayya ibadallah ya ce ya ku bayan Allah ku dawo gare ni ku dawo manzan Allah yake faɗa duk wanda ya dawo daga cikinku ya kai ɗauki sakamakon shi aljanna wanda irin hakan ya faru a ranar yakin uhudu wanda kasancewar sababin abin da ya sa mumene suka juya baya a rannan wato wani abu ne wanda ya shiga cikin zuciyarsu na alfahari da nuna jiji da kai wanda lokacin da suka fita filin hunaini suka ga abokan gabarsu to sai suka ringa fada suka suna cewa in danda saboda karancin adadi da karancin makami ake rinjayar mu suka ce to a yau fa ba za a rinjaye mu ba don haka abokan gabar mu a yau wankin hula ne wanda ba zai kai mu hantsi ba wanda daman shi yakin huneni ya biyo bayan fatuhu makka ne wanda fatuhu makka adadin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da su na sojoji suna da yawa kuma waɗanda suka musulunta a ranar da aka yi fatuhu makka da sauran waɗanda suke gehin makka gaba ɗaya kuma suka bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga nan aka wuce hunaini wanda yakin hunaini kadai manzan Allah sai da ya fita da soji sama da dubu goma sha biyu to shi ne wasu suka ringa ji da kai suna cewa indan karancin adadi da karancin makami da ake rinjayar mu suka ce to yau ba za a rinjaye mu ba suka ɗauki cewa abokan gaba kawai abu ne wanda yake bai taka karaya karya to shi ko mumini in yayi kuskure Allah sai ya nuna masa kuskuren shi domin ya wanke shi baya barin ya same shi da laifi shine Allah yake faɗa yake can yake faɗa لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم هنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رهبت ثم وليتم مدبرين Ubangiji ta'ala yake faɗa yake cewa ku tabbas Ubangijinku ya taimake ku ya ba ku nasara akan makiyanku wurare da dama wanda sun wuce a lissafa yaƙi nawa aka yi kuka yi galaba akan abokan gabarku sai ya ce wa yau mahunaini ya ce ku tuna ranar yakin hunaini iz a ajabatkum kasratukum lokacin da yawan ku ya sanya ku jiji da kai kuna ganin cewa abokan gabar ku basu kai komai ba falam tugune ankum shay'an ubangiji ta'ala ya ce duk yawan ku bai kulla muku komai ba bai amfanar da komai ba wa daqat alaykumul ardu bima rahubat kasa duk fadinta ubangiji ta'ala ya ce ta muku kunci kun rasa inda za ku saka kawunan ku an sayo ku gaba ubangiji ta'ala ce sannan kuka juya baya kuna masu gudu bayan haka Allah ya saukar da nutsuwa akan manzansa da muminai sannan Allah ya saukar da wata runduna ta musamman wanda idanu ba sa ganinta su ne mala'iku suka kama ma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da muminai yaƙi a wannan yini to don haka shi ne a nan shi albara'u yake cewa ba a taɓa ganin wani wanda yake mafi tsananin wato fafatawa a wannan yini sama da a cikin mutane sama da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kowa ya gudu amma manzan Allah bai gudu ba sai yan kaɗan jama'ar da suke tare da shi duka ba su wuce mutum goma ba da irin su al-abbas ibn abdul muttalib suna cikin waɗanda ba su gudu ba a ranar yakin hunayn a shahida anan kaga kalimar da manzon Allah yake faɗa anan nabiyu la kadhib anabnu abdul muttalib tana kusa da kalimar da shi salama yake faɗa khuzha wa anabnu al akwa to irin wannan baya daga cikin alfahari wanda aka haramta kenan yin irin wannan kalmomi a fagen daga saboda shi makiyin Allah kafiri duk abin da zai bakanta masa rai ya kaskanta shi to haka ake bukatar mu'mine su yi musu to shine anan manzon Allah yake fadar wannan kalma ya fade ta ne a filin yaki kamar yanda shi ma Salama Salama ibn al-Aqwa waccan kalma ba ana zaune bane ba haka kawai lafiya a ana filin yaki ne kina irin wannan kalma duk ba da ba laifi yin ta da nuna wata takama wato a fagen daga wannan duka babu laifi babun idza nazala al-adu ala hukmi rajul قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة هو ابن الحجاج الواسدي العتكي عن سعد بن إبراهيم أنا أبي أمامة هو ابن سهل بن هنيف أنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد هو ابن معاذ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قريبا منه فجاء على حمار فلما دنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم فجاء فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إن هؤلاء نزلوا على حكمك قال فإني أحكم أن تقتل المقاتلة وأن تصب الذرية قال لقد حكمت فيهم بحكم الملك wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukuncin idan abokan gaba suka sauka akan hukuncin wani mutum daga cikin jama'a ta muminai suka ce sun yarda da wane abin da ya yanke na hukunci a yi musu menene matsayin haka ya dace ko bai dace ba shi ne ya ce izanazala al'adu ala hukum idan makiya suka yarda suka amince suka ce sun sauka akan hukuncin wani daga cikin mominai cewa mun yarda da wani don abin da ya hukunta mun amince to abin da ya hukuntan ya hukuntu ko bai hukuntu ba shine anan malam yayi babe na musamman shine malam ya zo mana da hadisin abu umama dan sahal ibn hunayf daga abu sa'id al-kudri Allah ya kara masa yadda yake faɗa lamma nazalat banu quraizata ala hukumi sa'ad wa ibn mu'az radiyallahu anhu wato yayin da yahudawan banu quraiza suka yarda da hukuncin sa'ad ibn mu'az cewa sun yarda sun amince abinda sa'ad ibn mu'az ya hukunta to sun yarda da hukuncin kasancewar su yahudawan banu kuraiza yahudawa ne ɗan share guri zamna a birnin madina wanda maza Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya isa birnin madina ya yi yarjejeniya da su ya yi alkawali na zaman lafiya an sanya hannu su ba za su yaƙe shi ba shi ma ba zai fada su da yaƙi kuma ba za su kama ma abokan gaba su yake shi to sai suka warware wannan alkawari na tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya dauki jama'arsa suka je suka zagaye su gaba ɗayan Yahudawa to a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zagaye su kwana da kwanaka to shine a lokacin nan sai aka tambaye su wa kuke so ya zartar da hukuncin da ya dace a yi da ku sai suka ce su sun yarda sun amince abinda sa'ad ibn mu'az ya yanke na hukunci sun yarda da hukuncin da ya fada wanda su kuma akwai kawance tsakaninsu da kabilar khazraj ma'ana ta su wannan sa'ad ibn mu'az akwai kawance tsakaninsu su a iya tunaninsu wato adifa za ta ɗauke shi kenan ya ɗan sauƙaƙa musu ya ɗan sauƙaƙa musu kenan akan abin da ya dace a yi musu na hukunci shi ya kai su suka ce a su sun yarda da hukuncin da sa'adu ibn mu'az ya yanke game da su to a lokacin nan shi ko sa'adu ibn mu'az yana cin yana jiya ba shi da lafiya maza Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tura cewa aje sa'adu ya zo aka doro sa'ad akan jaki yazo shine yake cewa lokacin da faja'a ala wa kana qariban min shine yace ba'atha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya aika ma sa'ad ibn mu'az cewa yazo wa kana qariban minhu a lokacin nan yana kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba a nesa ba yake faja'a ala himar yazo akan jaki falamma da na lokacin da ya kusantu ƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maza Allah sai ya faɗa ga jama'arsa ya ce ƙumu ila sayyidiku ku tashi zuwa ga shugabanku ma'ana ku tashi ku taryo shi an gane ko saɓani ga riwaye da take cikin sahihu muslim ƙumu li sayyidikum wanda da ita wasu daga cikin malamai magabata suka kafa hujjar cewa dalili ne wanda ke nuna in babba ya zo wuri a tashi a tsaya masa suka ce ai manzon Allah ya faɗa ga jama'a yace ku muli sayyidikum ku tashi ga shugabanku to shi kul allamu anan bi ma'ana ila ai ila sayyidikum ku tashi kenan ku taryo shugabanku domin ila a larabci tufidul gaya ku tashi kenan ku taryo shi ba ana nihi ba a ku tashi ku tsaya masa domin girmamawa ba haka manzon Allah yake nihi ba kuma in ka kalli ita wannan riwaya me yace qumu ila sayyidikum ku tashi ku taryo shugabanku fajaa kaga suka tashi suka taryo shi fajaa ya iso fajalasa ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ya zauna a nan gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma sai ga wata ziyada a cikin wata riwaya da manzo Allah ya ce qumu ila sayyidikum sai ya ce fa anziluhu ku tashi ku taryo shugaban ku ku sauke shi dan haka shi tashi a tsaya ma mutum in ya zo rugu wannan haramun ne hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun wuce a lissafa waɗanda suke tabbatar da tashi a tsaya ma mutum idan ya zo kamar yadda mu'awiya Allah ya kara masa yadda wani lokaci ya fito da ya fito akwai abdullahi ibn zubair da wani suna nan a zaune lokacin da mu'awiya ya fito shi wancan sai ya tashi ya meke ya tsaya ibn zubair sai ya ki tashi mu'awiya sai yake ce masa wallahi kayi daidai wannan kin tashi da kai yace tabbas naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa duk mutumin da yake so in ya zo gu a tashi a tsaya masa manzon Allah yace yayi maza ya kama mazaunin shi a huta kaga Muawiya a lokacin nan ho shine gwamna na musulmi shine matsayin wannan khalifa a lokacin nan amma ya jinjina ma Abdullahi ibn Zubair yace masa yadda kai kai daidai ya ce domin manzan Allah na ji yana faɗa duk wanda yake so in ya zo wuri a tashi a tsaya masa to ya yi maza ya kama mazaunin shi a wuta kuma haka wani sahabi yake cewa wallahi duk ƙaunar da muke ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da san da muke masa ya ce wallahi in ya zo wuri ba ma tashi mu tsaya saboda mun san manzan Allah yana ƙi yana kyama ɗabi'a ce wadda su larabawa a jahiliya ma ba su san da ita ba na mutum in ya zo wuri a tashi a tsaya masa daga can cikin rumawa suka kwaso ta suka zo suka wasu suka kwaso suka kawo suka tusa ta kwata-kwata a jahiliya ma larabawa ba su da wannan ɗabi'a da hali da cewa in mutum ya zo wuri a tashi a tsaya masa to don haka wannan hadisi da suke kafa hujja da shi babu wajhud dilala a cikin shi qumu li sayyidikum ay ila sayyidikum domin su huruful jar junan su yana maye ma juna allamu anan bi ma'ana ila qumu li sayyidikum ay ila sayyidikum kamar yadda yake cikin wannan riwaya haka kuma sai aka samu ziyada manzon Allah yace fa anziluhu ku sauke shi kenan ku tashi ku taryo shi don haka wannan yana nuna mana mustahabbancin in kai bako kafin ya iso ka tashi ka taryo shi ka zo da shi ka kawo shi ka zauna amma na mutum ya zo wuri a tashi a yi tsaye-tsaye in ya zauna a zauna wannan haramun ne ko ma wane ne ba a yi masa to shi ne a nan shi ne ya ce faja'a sa'ad ibn mu'azi ya iso fajalasa ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya zauna gun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam faƙala lahu manzan Allah ya ce masa inna ha'ula'i ya ce ya sa'ad waɗannan mutanen wato yahudawan banu ƙuraiza na zalo ala hukumika sun sauka akan hukuncinka sun ce abinda ka zartar da shi na hukunci sun yi rasin aminci mi kaga ya dace a yi musu sa'ad ibn mu'az allah ya kara masa yadda ya ce yau ko ya ce wa zargin mai zargi ba zai kama sa'ad ba a lokacin nan sa'adi ya ce ya rasulallahi fa inni a hakumu an tukutalal muƙatila ya ce hukuncin da nake ga ya dace a yi da su duk wani wanda ya isa yaƙi a cikinsu to a sare masa wuya ma'ana duk wani baligi a cikinsu namiji a sare masa wuya wa an tusubar zurriya ‘ya'yansu da matansu wato a ribace su a maida su matsayin bayi an ga shi ne ya ce wa an tusba lafazin wato wa an tusba wato mina sabi ne asabi shi ne wato mai da mata da kankanan yara a mai da su bayi shi ne ake kira sabaya don haka baiwa ake kiranta sabiya shi ne ya ce wa an tusba zurriya ma'ana 'ya'yansu yaransu kankana da matansu wannan su ku abotar da su kamar yadda adiya alkurazi Allah ya kara masa yadda yake faɗa yake cewa an bujiro da mu ranar banu ƙuraiza wato sai a zo da mu sai a kunce wandan mutum ya ce a lokacin na an sayo mu an jero mu cikin yara ya ce duk wanda aka ga gashi mai kaushi ya tsiro a gabansa sai a sanya shi layin waɗanda za a sare ma wuya wanda kuma aka ga gashi mai kaushi bai tsiro ba a gabansa sai a sanya shi layin kankanan yara ne wanda za a bautar da su ya ce don haka ina daga cikin waɗanda ba su balaga ba a ran nan ya ce aka hudda ne to dukkansu gaba ɗayansu waɗanda suke balagaggu gaba ɗaya su ne almukatila gaba ɗayansu ya ce abinda na ga ya dace a sare musu kai wa an tusu ba zurriya ya ce su kuma matansu da yaransu wannan ku a ribace su a matsayin bayi ne wato abu sa'id yake faɗa wato manzan Allah sai ya faɗa ya ce laƙada hakamta fihim bi hukumin malik manzan Allah ya ce masa tabbas ka zartar da hukunci game da waɗannan mutane hukuncin sarki mamallakin kowa da komai ma'ana ka yi hukunci da hukuncin ubangijin da ke ya ɗaukaka akan al'arshinsa haka ubangiji ta'ala ya tabbatar da wani hukuncin da ya yi shine hukuncin Allah Allah ya masa muwafaka hukuncin da ya zartar ya yi daidai da hukuncin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya zartar wanda wannan hadisi yana nuna mana idan mutum biyu masu jayayya ko mu ce mutane masu jayayya da juna in har suka yarda da cewa wane ya zame mana alkali abin da ya zartar da shi na hukunci mun yarda to duk hukuncin da ya zartar da shi to wannan ya tabbata ba wanda ba wanda zai tada a ciki in dai kuka yarda kuka ce wane shine alkali ya yi hukunci kaga anan manzo Allah ya tambaye su wa kuke so ya yi hukunci suka ce Sa'ad ibn Mu'az kun yarda kun amince game da abin da ya hukunta suka ce sun yarda kenan kaga su bangaren Yahudawan Banu Qurayza sun yarda da shi a matsayin alkali manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da jama'a sun amince ma shi Sa'ad kin cewa abin da ya hukunta kin an yarda to kuma ga hukuncin da shi Sa'ad ibn Mu'az ya zartar da shi da haka dai wannan yana nuna mana in an fita fagen daga an mamaye abokan gaba an sanya su a hannu daman kenan a nan sai a tsaya a yi nazari me ya kamata a musu in sun yarda sun ce wane abin da ya zartar da shi na hukunci mun yarda mun amince to wannan ba laifi abin da ya hukunta kawai akan shi za a tabbata kamar yadda anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da su akan abin da shi Sa'ad ibn Mu'az wato ya hukunta باب قتل الأسير وقتل الصبر قال حدثنا إسماعيل وابن أبي أويس قال حدثني مالك وابن أنس ابن مالك الأصبهي المدني عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاء رجل فقال إن ابن خبل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na halaccin kashe al'asir wato shine fursuna wanda aka ribato shi a yaƙi kenan aka ce al'asir wanda aka kama aka ɗaure aka zo da shi shine al'asir jam'unsa shine wannan asra shine ya ce wa katilis sabr wato da halacci game da kisa wanda yake a sabr idan aka ce a sabr shine wato a ɗaure mutum a kashe shi an gane ko a ɗaure shi in aka ɗaure shi kuma sannan a kashe shi shine ake kira wato ake cewa katalahu sabran domin lafazin asabr a larabci shine alhabs kenan duk wanda aka daure shi bayan an daure shi a kashe shi shine ake kira wato asabr qatlus sabr shine yace wa qatlus sabr wato da kisa wanda yake kenan na wanda aka daure shi shine anan malam yazo da hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dakhala amal fatih shekarar da manzon Allah ya ci makka da yaƙi manzon Allah ya shiga birnin makka wa ala ra'sihil migfar wato akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai kwalkwali idan aka ce kwalkwali ita ce hular yaƙi al-migfar an gane ko al-migfar kenan hular kwano wadda take rihe kan mayaki wanda sukan yi ta ta rufe har nan kunne kuma sannan takan dan sauko ta rihe karan hanci saboda ko da an sari mutum a kai da izinin Allah wannan hula za ta kare shi ne ake kira almigifar wanda hadisin ya maimaitu a baya shi ne muke cewa in har akwai maganin karfe a shir'ance to ai da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama shi ya fi dacewa da shi amma gaya in zai fita fagen daga manzan Allah yakan sanya silki na yaki riga ce wadda ake saƙa ta da zobe wanda yake na ƙarfi ba don komai ba don neman kari wannan silke ya zame masa sababi game da kariya game da abokin wannan makamin abokin gaba to haka manzan Allah yakan sanya wato hular kwano shine yace wa ala ra'sihi al-mikfar wato akan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama akwai kwalkwali shine hular kwano falamma naza'ahu lokacin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya hudda wannan hula ja'ahu rajulun sai wani mutum ya zo masa saboda ita wannan hular in ma ka sa ta wani lokacin ba a iya gane fuskar mutum ka sa hular kwano ita hular ta rufe har nan kunni sannan kuma nan ta sauko tarihi wanda idanu ne kadai suke bayyana da ya hudda hular wani mutum sai ya zo masa faƙada sai ya ce ya rasulallahi inna bina kaɓale muta'alliqun bi astaril ka'aba yace ya manzan Allah ga ibnu katal can ya je ya markayu wato da labule wanda yake na ka'aba ya je ya rike yana neman ceto cewa ka'aba ta bashi alhurma ta bashi mafaka kar a ta bashi wanda yana daga cikin waɗanda suka yi ta'addanci ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama zambo da abubuwa waɗanda suke na cin mutunci faƙala manzan Allah sai ya ce uku tuluhu ko a cikin ka'abar kuka same shi manzan Allah ya ce ku kashe shi domin ita ka'aba ba ta ba da kariya ga mabannaci manzan Allah ya ce ko a ciki kuka same shi manzan Allah ya ce ku kashe shi ya je yara ta yi da wannan kin ya kama labulan ka'aba sahabbai suka je suka kwankwalo shi suka gama da shi to don haka kasancewar daman abu ne sananne kar mu manta ya gabata duk lokacin da aka samu fursuna to wannan daman zaɓi yana ga shugaba ya tsaya ya nazari ya ga menene ya fi maslaha ga jama'a ta mominai in ma waɗannan ribatattun bayi a sare musu wuya ko kuma a yi musu baiwa a ce an yafe musu ko kuma a ɗora musu fansa ko kuma a yi masanya tsakaninsu da waɗanda suka ribace na mominai shugaba zai tsaya ya nazari ya ga menene ya fi maslaha don haka wannan wato kashe shin shine yafi maslaha don haka manzon Allah ya yi umarnin cewa a kashe shi nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك